أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق يندا abin da aka yi musu alkawari din ya zo kusa wato azaban da aka ce da suke gaggawan zuwanta mace hazar wadu in kuntum sadiqina mace hazar wadu alkawarin da kuka ce wai in ba mu bi magana ku ba Allah zai kawo mana azaba zai kawo mana halaka to yaushe ne ne wannan alkawarin ta Allah ce falan ma ra'au zurfatan duk yayin da wannan alkawarin azabar ya zo suka gan shi a kusa siyar wujuhul ladina kafaru sai fuskokin kafirai su ɓaci in sun ga alamar halaka kamar yadda adawa suka ce haza aridun mumtiruna sai aka ce bado masta ajaltum li tiriyun fiya azabun alim da aka za a yi musu azaba sai aka aka bakin hadiri sun daɗe ku suna cikin fari suka ce ba da yau ga ruwa zai zo ga ruwa annabi hudu ce ba ruwa bane azabar da suke cewa ina ta zo mana ta zo mana ita ce take zuwa nan ba ruwa bane to sai fuskoki su ɓaci saboda ganin azabar tsuru-tsuru faran mara abu ba sana ƙaru aman na bin lawan hada wata wannan yawa mashirki na wakon na bin shirki bari na fiyan kogo iman zan mara abu ba sana yayin da ga wannan azaba ta zo zurfatan kusa da su fi arjuhul lazina kafaru sai fuskokin kafirai su ɓaci su baki sun ga azaba ƙuru-ƙuru za ta sauka a kansu wakila in sun yi magana sai ake musu hazan lazi kuntum bihi tad'un wannan azaban da kuke cewa mace hazar wadu mace hazar wadu in kuntum sadiqina wannan alƙawarin ne ya zo muku
رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم رأيتم إن أهلكني الله ومن أو رحمنا ومن يجيب الكافرين من عذاب أليم سنة cewa wai annabi zai rasu su huta annabi zai rasu su huta kai gaya musu ya rasulullah kul ara'akum in halakani Allah ku bani labari wani yanzu in na mutu din da ni da waɗanda suke tare da ni kul ara'akum in halakani Allahumma iya aw rahimana Allah ya sa muka mutu ko kuma a ya ja kwanan mu aure himana kenan ko kuma ya ja kwanan mu ya mana rahama ya ja kwanan mu ku ko in azaba ta zo wane ne zai kiyaye ku azabar Allah Suratu mu na da kan Allah mu ya aure himana kuma yujiru kafirina wa zai kiyaye kafirai sai kawo wasu zahir mawdan mudbari ba sai yujiru ba sai jiru da zina kafaru su in azabar Allah ta zo wa zai kare su hana saukar azabar a kansu min azabi ne daga azaba mai radadi قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل هو الرحمن آمنا به يجي هذا متعين بك لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه آه هو الرهبان شيء الله أبنجي الرهبان إنم wanda kuke cewa in an ce arrahmanu suka ce man rahman mar to za ki da mujdilu da rahmani qalu man rahman to arrahmanu innan shine Allah suna ne daga cikin sunayen sa siwa ta daga cikin sifofin sa eh kul huwa arrahman mu dai amanna bihi mun yi imani da shi arrahmanu innan da kuka ce ba ku san shi ba كل وراء آمنا به وعليه توكلنا غريشكم كدوغرا كل وراء آمنا به توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين da sannu a hankali za ku gane wane ne cikin ɓata bayyananne ɓangaren mu mu ko ɓangaren ku ku masu bautan dodo da sannu za ku sani aiko sun sani da aka je badar an kakkashe manyansu saba'in aka ɗaure manyansu saba'in kashin bayan kafirci ya karye a lokacin bayan nan ba a daɗe ba bayan shekara shida sai Allah ya ba shi fatahi gaba ɗaya zo ya kwace makkan gaba ke ɗaya ya kwace hunayi gabaki da Allah ya nuna musu kaskascin su ya nuna musu ɗaukakan manzon Allah da jama'arsa da addininsa قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فبتعالى من رسلنا ذاك ذنبون وفي ضلال مبين wane ne yake cikin ƙasa bayyananne wane ne yake cikin shirya mu ne yake cikin shirya
قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين الله أكبر قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا ومن ياتيكم بماء معين har yanzu dai ku bani labari wane ne yake ba ku ruwa ne ta sama da ta ƙasa kuke sha kuke shayar da dabbobin kuwa yake ba ku ruwa. Idan yanzu Allah mai ba da ruwan nan gari ya waye ya janye ruwansa duk inda aka jefa guga ba ruwa duk inda aka duba aka nemi ruwa ba ba ruwa ya janye ruwansa ko ina ruwa ya kafe ba ruwa kamar ya ce kun ba in ma'in wane ne zai kawo muku ruwa mai gudana wane ne mu dai Allahu rabbul alamin Allah Ubangijin mu shine mai kawo mana ruwa.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Nun wal qalami wa ma yasturun.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Wannan suratu Qalam ko suratu Nun ta Makka ce tana da aya 52. Tana daga cikin farkon farko farkon sauka. amma ita a zatin surar ta faɗi ayoyin makka sai ta kawo na madina daga ba ta faɗi na makka daga sai ta faɗi madina haka suke ta haka har da ta ƙare ba ta makka ce farkonta da yawancin ayoyinta amma an karanta na makka sai a koma a kawo ayoyin madina sannan kawo na makka sannan kawo na madina tana kuma da haka bismillahir rahmanir rahim nun wal qalami wa ma yasturun Ubangiji ya rantse da nun, nun, malamai suka ce, ai sunan sura kenan daga cikin harfa da ake gabatarwa kamar alif lamim, kamar hemim, kamar ɗasimim, kamar alif lamim, alif lamim ne. Ibn Abbas ya ce, ai, ƙarshen sunan Allah ne ar-Rahmanu. Idan ka ce alif lamre, alif alif da lam da ra kenan sai ka ce he mim wato ha zaɓe kenan da min jaye in ka ce nun kaga arrahmanu ya samu alif lam re he mim nun shi kenan sunan arrahmanu shi ya fito to dan suka ce eh haka ne amma sunan sunan suran ne haka kowanne ne dai Allah alam muradi zalika walƙalami Allah ya ce ya rantse da alƙalami wa ma yasturuna da abin da suke rubutawa da shi alƙalami wato alƙalami babban abu ne ya fi takwabi yaƙi ya fi bindiga yaƙi shi alƙalami da shi ake raya duniya da shi ake raya addini da shi ake raya lahira da alƙalami saboda haka ilimin da aka koya da alƙalami yake da daraja akan ilimin da aka koya na hannu saboda kullum za ka samu masu alƙalami su ne a sama wato wanda suke iliminsu tunani ne su tsara abinsu a kansu bayan sun tsara sai su zana abin da alƙalami sai su riƙa masu aikatawa mai su aikatawa da hannu saboda haka ne duk ilimin da ya zama an yi shi ta wajen alƙalami ya fi daraja nun wal qalami wa ma yasturun Allah ce ya rantse da alƙalami ya rantse da abin da ake rubutawa da alƙalami
ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun
ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun ina mai musulunta sai haka da hannunki ina jin mutu ki la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله abin da kika faɗa da wannan larabci kin ce kin tabbata tun daga zuciyarki har bakin ki Allah shi kadai ne shine ubangijin sama da ƙasa shine ubangijin kowa da kowa shi muke bautawa shi yayi mu kuma kin ce kin tabbata Annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi don Islam kuma kin tabbata Yesu ba dan Allah bane Annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne kalima ne daga Allah Allah ya yi da uwa ba shi da uba kamar yadda ya yi Hawwa uba uwa ya yi Adam ba uwa ba uba kin tabbata abin da yake faɗa kin imani kin yarda ki ce alhamdulillah kin zama musulma yanzu alhamdulillah komai ya wajen akan musulmi ya wajen akan ki za a koya miki yadda za a yi wanka kullum za a yi sallah ta biyar duk za a koya miki mene sunan ki na da na joy sai yanzu wani sunan ke so zainab sun malama zainab ba ta atamfa ma'adallah muna miki wannan ku je a koya miki yadda ake yi zainab ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun ya rasulullah kafir in sun ji kana karatun qur'ani ko kana zikiri sai su ce hauka ya tashi mahaukacin na hauka ya tashi wai yakadu alladhina kafaru la yadliqunaka bi asrarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu la majnun wa idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun ويقول أجنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون haka suke faɗa masa ba zan faɗi la ilaha illallah ba wato mu bar dodannin mu saboda maganar mawaƙi mai hauka sukan ce ya ayyuhal ladzi nuzila alayhi dhikru innaka la majnun to har rantsuwa suke wai annabi wai ba shi da hankali a'udhu billahi to Allah shi kuma ya rantse da zatinsa ya ce wallahi kai ɗin nan ba wai mahaukaci ba ka fi dukkan mai hankali ma hankali sallallahu alaihi wasallam ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wannan rantsuwa da aka yi da nun da wannan rantsuwa da aka yi da alƙalami da wannan rantsuwa da aka yi da rubuce-rubucen da ake rubutawa duka amsan rantsuwar wallahi kai ba mahaukaci bane ni'ima ce Allah ya yi maka ta manzanci cewa ka fi dukkan manzanni ka fi dukkan halitta daraja ni'ima Allah ya yi maka, samun wannan ni'ima ba za ta mai da kai mahaukaci ba, dama idan mutum ka faɗa masa magana ta wuce hankalinsa, ta wuce hankalinsa, to ko kai ka ce masa mahaukaci in ya yi magana ko shi ya ce maka kai mahaukaci. Ma an tabi nimati rabbika bi majnun kai ba mahaukaci ba ne ni'ima Allah ya maka ta manzanci da fifita.
وإن لك لأجرا غير ممنون وإن لك لأجرا غير ممنون kana da wani lada wanda baya yankewa sallallahu alaihi wa sallam saboda isar da aikan Allah duk wanda yayi sallah ko yayi zakka ko yayi azumi ko yayi haji ko yayi zikiri ko dukkan kowace ibada in mutanen duniya sun yi sai a ɗebi nasu a zuba a cikin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake ba bukata Abubakar ma duk wanda ya sallah sai an ɗiba masa lada an sa masa akawun na Abubakar saboda shine ya koya wa mutane bin Annabi sallallahu alaihi wasallam yin sallah tare da Annabi haka Khadija ita ma in ta kowa ya sallah daga cikin mata sai an ɗiba mata lada an sa mata a cikin nata don ita ce farkon mace wanda ta yarda da Annabi sai sallah tare da shi وإن لك لأجرا غير ممنون كان لادا والنباء ينكوا يا رسول الله وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم يا رسول الله كي إن والله كان كون وني هالين جرما هالين جرما والنباب إرنسا Allah ne ya rantse yace manzo Allah yana da halin girma wanda babu irinsa. sa yana ce addabani rabbi fa azna tadibi yace ubangiji na ya ladabtar da ni ya kyautata min ladabi inda yake ce masa inda yake inda wali Allahu lil nazzal kitabu wa tawalla salihin wa arid al azwa wa arid al jahili ya Allah yana gaya masa arid al jahili fadda bima tumar duk irin waɗannan da Allah yake gaya masa. Yace Allah ya ladabtar da ni, khuzil afwa wa murbil urfi wa arid an jahili khuzil afwa wa murbil urfi wa arid an jahili da waɗannan ne Allah ya ladabta da khuzil afwa ka rike yafiya yafewa ka rike yafiya da yafewa wa amur bil urfi kai umurni da abu mai kyau wa arif anil jahiliya ka kauda kai gabarin jahilcin masu jahilci da aka tambayi ummul mu'minin Aisha mai halin manzon Allah sai ta ce halinsa Qur'ani ka karanta Qur'ani ka ji yadda Qur'ani yake haka annabi yake halinsa halin Qur'ani ne inda Qur'ani yake ayi yana yi inda Qur'ani yake a bari yana bari kuma yana horon mutane da yi da bari fa innaka la ala khuluqin azim ubangi yana masa kirari ta fa ma rahmatu min Allah linta lahum wa law kunta fazdan ghalid al-qalb lam faddu min hawli fa'fu anhu wastaghfir lahu wa shawirhum fil amr wallahi kai din nan kana daga kana cikin hali halin girma hali mai kyau walau kunta fazdan ghalid al-qalb da kai wani mutum ne mai kaurin fishi mai taurin zuciya mara tausayi mara kyakkyawan hali da ladabi da mutane sun gudu da sun barka amma sai Allah ya yi ka saboda rahama ne kai linta lam sai ka zama mai saukin hali bai ma rahmatu min Allah linta lam walau kunta faddan ghalid alqalbi la faddu min hawli saboda haka manzo Allah ya al mu'minu sahalun layyinun shi mu'mini wani mutum ne mai saukin hali mai saukin lamari haka halin mu'mini yake saboda haka aku koyi halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yafiya da sauƙin hali da duk in amuka mummuna kai ka saka da alheri wannan shine halayen manzon Allah sune halayen musulunci ya kamata mu riƙa koyon koyon annabi sallallahu alaihi wasallama wa innaka la ala khuluqin azim kai din nan kana cikin hali halin girma mai girma
فستبصر ويبصرون فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون فستبصر دعكتا يا رسول الله كسا إدو كجني كسا إدو كجني فستبصر ويبصر ثم كسا إدو كجني كرسل لمري wane ne lamarin zai lalace wane ne lamarin zai ɗaukaka yanzu an san iyakan mutumin da ake kiransa Muhammadu a duniya ko a yanzu nan a raye akwai sunan Abu Jahali ko ɗaya? Ko a cikin arna akwai Abu Jahali yanzu? To, akwai su Abu Bakar, ba wanda ya san iyakan Abu Bakar da ko a cikin rayayyu. Akwai Umaru, akwai Usmanu, akwai Aliyu, akwai Sa'adu, akwai Sa'idu, dukkan sunayen sahabban manzon Allah har abada har tashin duniya ana nan ana raya su saboda soyayyar su da saduwar su da fadan Allah kullum ana son su. Amma waɗancan an mance da su in ba don an zo karatu wa ya san wani Abu Jahil fasatusu ka sa ido ka duba fa yusir su ma su duba su karshen lamari wal aqibatu lil muttaqin karshen lamari dai mai tsoron Allah shine da kyakkyawan karshe yayi kun maftunu wato wane ne wanda ya fitinu ko ya fitinu wajen hauka din ko ya fitinu wajen ƙaryata gaskiya wa yake cikin fitina a sa ido a gani to kamun shekara goma sha biyu za a kakkarya su gaba ɗaya kamun shekara kamun shekara goma sha biyu za a kakkashe su duka a za manyan su duka kashe saba'in a ɗaure saba'in bayan nan kuma da shekara shida a zo a ci garin gaba ɗaya an nuna an ci ƙasa kenan gaba ɗaya ka sa ido kaga haka zai faru
إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين to yadda halin manzon Allah halin alqur'ani kan sun bata to wannan ba halin annabi bane ba halin ba halin qur'ani bane qur'ani kawai yana cewa mu duba mu gani Allah shi ya fi sanin wanda ya bata shi ya fi sanin wanda yake kan hanya inna rabbaka wa man dalla sabili wa huwa al muhtadin فلا تطع المكذبين فلا تطع المكذبين يا رسول الله كرك يدا كهدا كيدا ما سو قريتاك ما سو cewa kazo ka bi namu mu ka bi namu kar ka zagi dodanninmu mu kuma mu yi wa Allah ka sallah kai kuma ka yi wa dodanninmu abin da muke so mu samu mu haɗa kai a zauna lafiya wato da mai ƙarya da mai gaskiya a haɗa kai ai ƙarya kaɗan ai gaskiya kaɗan saboda harin kai kar ka yadda da wannan fala tu'il mukazzibina kar ka yadda shi mukazzibin kullum zaka ji Allah ya ce wailul yawma idhil lil mukazzibina da yawa a Qur'ani har sura guda take dauke da waɗannan Ka- kun taba jin wailul yawma idhil lil musaddiqin eh mun gaskata Allah mu ƙaryata shi ba mun gaskata annabi mu ƙaryata shi ba mun gaskata dukkan abin da annabi ya zo da shi na maganar manzanni maganar littattafan sama maganar kaddara maganar la'ila duk mun gaskata mun gaskata sahabbai mutanen kirki ne mun gaskata waliyai mutanen kirki ne to wanda suka ƙaryata Allah sunan su kafirai wanda suka ƙaryata annabi sunan su kafirai wanda suka ƙaryata sahabbai amma sun yarda da waɗansu sunan su arul bid'ati ba arul sunnati bane wanda suka ƙaryata waliyai sunan su arul bid'ati munkirai ba ba al ba al sunnati bane masu qayyata waliyai sunan su munkirai ba kafirai ba munkirai ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktharuhum kafirun sun san ni'iman Allah gaskiya ne Allah yana yin bada annabci sun san ni'iman Allah gaskiya ne yana bada walittaka amma sai su yi musun walittakan nan yawancin su ma sai abin ya kazo kafirci wala tudil mukazzibin waddu ودوا لو تدهن فيدهنون waddu law tudhinu fayudhinun abin da suke guri wato ka bar gaskiya lokaci ka bi nasu su su bar ƙarya wani lokaci su bi naka shine mudahana wato mutum ya saki addininsa don biyan bukatan duniya shine mudahana mutum ya saki duniyarsa don biyan bukatan addini shine mudarati mudahana haramun ne ka bar addininka don wani ya ji daɗi don ka shirya da wani haramun ne la da'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi amma ka bar duniyarka don ka jawo hankalin wani don ka kiyaye addininka wannan wannan jihadi ne mudarati kenan yana da kyau wannan wala fi mukazi wa dawla tudu fi hinun ولا تطع كل حلاف مهين ولا تري كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناء للخير معتد نفيم أتل بعد ذلك زنيم فلا تري karka karka yadda ka biye wa kulla bai kama da suke Allah bai taɓa zagin mutum miyagun zagi har guda goma irin abin da yi wa walidun mughira ba ya kira daga cikin mukazzibin hallafin مشاء بنميم مناء للخير مؤتد أثيم أتل بعد ذلك زمين ها ها زاجي guda goma to da aka zage shi da wannan zagi guda goma hammazin fanatu kullu hallazin mai yawan rantsuwa mahinin wulakantacce
هماز مشاء بنميم hammazin mai yawan zunɗe wato mai yawan raɗa raɗa da ido ko raɗa da hannu shine hammazin masha'in binami mai yawan annamimancin haɗa wuri haɗa faɗa
مناع للخير معتد نثيم manna'in lil khair mai yawan hana alheri wanda akwai danginsa wanda yake musu amfani shi walidu mai dukiya da yawa ne da yaya to danginsa in mutum ya bi annabi sai ya hana shi alheri ba zai bashi komai ba a cikin abin da yake bashi da tun da ka bi Muhammad ba zan sake baka kaya na ba manna'il lil khair kenan to wannan duk mutumin da yake hana alheri ya shiga cikin sifar walidun mughira kana hana ai istighfari kana hana ai salatin annabi kana hanawa ai la ilaha illallah wannan ai hanawa ne kuma waɗannan abubuwa duk alheri ne istighfari alheri ne salatin annabi alheri ne la ilaha illallah alheri ne bin bawan Allah ya nuna maka hanyar Allah kamar yadda Allah ya ce Allah ce wattabi sabila man anaba ilayya ka bi hanyar wanda ya san hanya ta wanda zai jawo ka ya dawo dawo mutumin da yake da kuɗi ya ha hanawa a yi bara manna izil khairi kenan domin hana baran nan shi mai bara miskini din nan ka raba shi da alherin da za a bashi wanda zai ce kashi in cikin sa shi ko mai bada sadaka ka hana shi ladan da zai samu wajen Allah ka zama na'il khairi mu'tadin mai yawan shishigi a cikin lamarin Allah asimin mai yawan laifi utullin mai katon ciki ba da zalika zaniyin gashi kuma bayan haka duka shege ne walid ibn mughira kenan da annabi ya yi masa waɗannan sai ya ɗauki takobi ya je wajen uwarsa ya ce yau Muhammadu ya zage ni amma guda tara duk na tabbata gaskiyarsa ne ɗaya ne ban tabbata ba ke kika sani cewa shege ne kan ba wanda ya san wannan sai ke ko ki faɗa mini gaskiya ko in sare ki kace gaskiya ubanka mughira baya aihuwa gashi da yawan dukiya sai na nemo wani makiyayi ya kwanta da ni aka samu cikinka to nan ne aka same ka ce to shikenan bai buge ta ba bai mata komai ba wato shi shege ne saboda haka duk masu yawan hana wannan alheri masu yawan wannan halaye duka in ka bincika sai ka samu asalin su ba kyau manna'il lil khairi mu'tadin asimin utullin mai katan ciki ba da zalika zalim bayan haka kuma shege ne sai aka tabbata duk wannan sifofin guda goma dun nasa ne gashi mai ƙaryatawa gashi wala hallafin mai yawan rantsuwa ne masha'in binami mai yawan gulma ne mai yawan hada hada wuri ne manna'il lil khairi mai yawan hana alheri ne hammazin mai yawan zunɗe ne mai yawan raɗa ne manna'in da khairi mu'tadin mai shishigi ne a cikin ikon Allah asimin mai yawan laifi ne utullin mai ƙatan ciki ba da zalika zai bayan wannan duka ma shege ne
أن كان ذا مال وبنين
an kara zamalin wa bani Allah ya sifanta manzon Allah da manya-manyan halaye na kirki sai ya sifanta maƙiyinsa kwa da miyagun halaye kuma duk sun tabbata saboda kullum masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin kirki ne masoyin annabi maƙiyin annabi ba mutumin kirki bane zaka ga waɗansu duk taron da za a yi ko na siyasa ko na girma gwamna ko na girma minista ko na girma wani abu ko na girma wata rana ko na girma wani wata al'ada za su je taro cikin karsashi suna kashe kuɗi amma da an ce maulidi zai ce haramu haramu haramu wai saboda saboda wai ya shafi annabi shi yasa suke kin maulidi kowane taro mai kyau ne amma banda taron da aka yi dan annabi don ba sa son sa har ma waɗansu na cewa daga ci naman maulidi gara ka ci naman gara ka ci mushe domin naman maulidi mushe ne so jama'a mutum biyu kowa ya sayi bujiminsa yana yana goyon bujimin muƙaddami da sarkin fawa mukaddami yare ni bujiminsa zai yanka ranar maulaulauli amma in zai yanka ba nera zai ce bismillah zai ce to wannan bujumai guda biyu wai wanda aka ce don annabi din ya zama mushe don girman annabi da sonsa ya zama mushe wanda aka ce don girman naira da son naira halal ne yanzu mai wannan ko yana son annabi ba ya son sa ai tonon asiri ne kin annabi yake bayyana a wurin tonon asiri na kin annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai gina wani ba sa son sa ba sa son wai wai ba za ka ce a gaisa annabi ba a'a ba za ka ce a ruwan annabi ba a'a wai don son annabi wani so kake da annabi wanda kake zagi iyayensa wani so kake da hijina annabi kana ce iyayensa ba kaza kaza ba to Allah kiyaye mu Allah ne shi ya san batattu shi ya san shiryayyu alhamdulillah mu dai muna wajen la ilaha illallah muna wajen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam
إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير an الأولين kana za malin wa banin yanzu waɗannan abubuwa duk wannan kafaita da yake nunawa da kambamawa da yake nunawa kansa yana zuga kansa din nan wai kawai dan yana da kuɗi yana da yaya kawai dan yana da kuɗi yana da yaya saboda haka yake wannan kambama yake kambama kansa an kana za malin wa banin idza tudi alaihi ayatuna qala sadirul awwalin in an karanta masa ayoyi na sai ga Allah ku rabu da maganar banza ne kurafat maganin banza ne maganin mutanen da ne hira ne na mutanen da aka yi rubuta ana zo ana karanta masa a sati lawali na ta tabaha fa yatum la mukratan wasila yana sa ne a rubuta masa ah, hiran mutan da masa lamba a kan dogon hancin nan nasa sai na sa masa lamba a kan dogon hancin nan nasa wato kudin hanci ne amma irin na kare irin na alhazir ba irin na mutane ba kurdum in an ce kurdum an zagi mutum wata katon hanci irin na kare ah, irin na irin na na na na alhanzir to zan sa masa lamba a katin hancin nan nasa ranan badar sai aka sare hancin har ya mutu dai babu hanci سنزم على الخرطوم إنا بلوناهم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا اقسموا ليصرمنها مصبحين
إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا اقسموا ليسلمنها مصبحين آه. كما بلونا أصحاب الجنة نعم za a yi mana tarjaman menene makoman manna'in lil khairi mai hana alheri mai Allah zai yi da shi za a faɗa mana cikin wannan karatun kama balauna ashabar jannati kamar yadda muka jar muka jarrabi ma'abucin wannan gonan da suke suke labari wanda suka santa a kusa da Yaman wani mutum ne dattijo mutumin kirki mai yawan sadaka mai babbar gona akwai dibinai akwai inabi in za a je yankan dibinan da yankan inabin sai a yi shela miskinai su je gonar za a ba su to haka yake yi haka yake yi kullum har ya rasu da ya rasu da ya su gaji gonar suka ce mu abin da ba wai kenan ba za mu haka ba mu ba za mu ƙara yankan dabino ko inabi miskinai su ji labari ba asubahi da asuba za mu kira juna mu je mu yanki dabino mu da inabin mu miskinai ba su tashi ma balle su je su dame mu ba mu ƙara ba kowane miskini ba za ku ƙara ba kowane miskini kayan amfanin gonan ba. Izat samu da yasrimun na hana musbihin lokacin da suka rantse suka ce ba za su ƙara yanke dabinansu da inabinsu a cikin idon jama'a ba sai dai da asuba su yi sammako su je su yanke dabinon kamun miskinai su ji labari ma an riga an tattara an ɓoye. Yasrimun na musbihin.
ولا يستثنون وطاف عليها فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون sun faɗi wannan magana ko sai insha Allah ba za mu yi sammako mu je mu yanke dabinanmu da inabinmu miskini bai tashi wa balle ya je da ya dami mu a gonanmu sai suka mance wasu insha Allah ba a wala sanu faɗa fa alaiha ɗa'ihu min rabbika sun yi wannan shawara sun gama ta sun kwanta suna bacci gobe za su tashi da asuba su je wajen gona aikin yanke dabinai da yanke inabi faɗa fa alaiha ɗa'ihu min rabbika sai Allah ya turo wani bala'i daga gare shi ya zo ya ziyarci gonar wato ya yi ɗawafin gonar wato ya yi yawo a gonar shi bala'in sai ta ƙone gaba ɗaya duk gona ta ƙone gaba ɗaya da dare ba wuta ba komai gona ta ƙone ba komai sai kufayi
فأصبحت كالصريم فتنادوا.
فتنادوا مصبحين an gudu أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين
فأصبحت كالسريم hum na'imuna suna bacci gona sai ta wayi gari kaman gonar da aka girbe kaman gonar da aka girbe fatanadaw musbihin anughdu ala harsikum in kuntum sa'imin ku tashi mana ku tashi mana kada mu makara ku tashi mana ku tashi mu yi sammako mu tafi wajen yankan dabinan mu kar kar mu makara anughdu ala harsikum maza maza ku tashi mu je gonan mu in kuntum sa'imin in za mu je mu yanke gonar mu tashi kar mu makara
فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنا اليوم عليكم مسكين fandalaku sai suka tashi za su tafi gona wa hum yatakhafatuna suna magana a cikin rada Allah ya kunna ya ku miskinu kada wani miskini mu bari ya shigo gonan nan kada wani miskini mu bari ya shigo gonan nan fandalaku suka tafi wa hum yatakhafatuna suna yin magana a kokoye a kokoye suna wa junan su rada Allah ya kunna al-yawma alaykum miskin wato miskini wala cikin radan kada wani miskini ya shigo gonan mu balle ya samu wani abu
وغدوا على حرد قادرين Fagadau sai suka yi sammako a hardin akan kishi kishi da miskinai da abin da ubansu da yake yi qadirina suna da iko su hana miskinai su je kuma su yanke su yanke dibinansu da inabinsu haka suke tsammani
فلما رأوها قالوا إنا لضالون falamma rauha qalu inna ladallun suna tafiya sai suka iso gona sai suka tada fili ah mun bace hanya ne mun bace hanya ne ko hanya mun bace hanyar gonan ne na wannan fili ne Za a canja gonan ne?
بل na نحن محرومون sai wani mai hankali ce "Mm-mm, bal nanu marumun wato yanda muka haramta miskinai da fakirai ne Allah ya haramta mana yadda muka haramta wa miskinai da fakirai haka dai Allah ya haramta mana ba ku bace ba wannan gona ce amma kun ganta kun ganta a kore a sare bal nanu marumun قال أوسطهم ألم قل لكم لولا تسبحون قال أوسدهم ألم أقول لكم لولا تسبحون wani mafi hankali cikinsu zaɓaɓɓen cikin mafi hankali ai ni tun lokacin da kuka kawo wannan shawara ai na ce ba ta da kyau ai na ce muku ba ta da ku tsarkake Allah ku tsarkake Allah Allah shine mai miskinai shine mai fakirai wannan shawara ai na ce muku dama ba ta da kyau kusan laula tusabbihun me yasa ba za ku tsarkake Allah ba
قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين qalu subhana rabbina inna kunna zalimin a lokacin ne suka ce to Allah subhanallah subhanallah Allah mun zalunci kanmu mun hana marayu da miskinai ka hana mu mu ne ko muka zalunci kanmu ya Allah mu muka zalunci kanmu takbar ba dum فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون fa akbara ba dum ala ba'di yatalawamun sai suka fiskanci juna kuma wai kawo shawarar ne da farko kai ka kawo ba ni bane wannan ne wannan muguwar shawara wa ya fara kawo ta ne wani ne abani bane wani ne to wai wannan shawara wa ya kawo ta ne suna suna zargin junansu fa akbara ba mu ala babi yatalawamuna suna zargin junan da wannan shawara na hana miskinai da fakirai abincin da babansu yake bayarwa to masu hana zakka masu hana bara kun ji abin da yake samu masu hana bara sai dai in kun shirya wa masu- masu bara wani abu wannan kan kuna da iko ku hana bara amma in ba ku shirya wa masu, masu bara abinci kuka ce za ku hana su bara to lalle za ku yi nadama kuma Allah Allah ba zai bari ba Allah ba zai bari ba man adali waliya faqad azantu bil harbi wannan dabajirai miskinai ne na Allah Allah ne mai da su haka Allah ne ya ajiye su domin mu samu matakalan da za mu zuba kayanmu a kai mana lahira yanzu ko direbobin man tanka aka ce a hana su tuka mota motan tanka kwana nawa za a yi mota tana yawo a ƙasa to shi ne direbobi masu kai mana kayan lahira a ce a hana su tukawa su ne suke kai mana kayan lahira fa su waɗannan miskinan da fakiran ne suke kai mana kayan lahira amma an ce a hana su tuka motocin zuwa lahira Allah ne ke a kawo masa idan ya ɗauka bashi zai biya amma ga direbobinsa an ce a hana direbobin kar a basu in ka hana ka hana kanka ka hana masu samun lada ka hana kuma Allah zai kama ka yanzu idan miskinan nan masu bara suka taru waje ɗaya tullin din masu manyan ciki suka taru waje ɗaya waje ɗaya masu hana bara duk ba ya zo cikin karatun nan ba shi utul su utullin din su taru waje daya manna ilil khairi din miskina su ce to kun ce kun hana mu bara shike da mun yarda amma mu roki Allah Allah ya maida mu kamar ku Allah ya maida ku kamar mu wa zai ce amin duka mu bayin Allah ne amma mu roki Allah Allah ya maida ku kamar mu mu kuma Allah ya maida mu kamar ku me kuka wani alheri kuka yi wa Allah Allah mai da ku haka wani sharri muka yi wa Allah Allah mai da ku haka ikon Allah ne ta shirya na qatu Allah lakum aya fadaruha takun fi- takun fi ardillah wa la tawassuha bi su'in fa yaqul lakum azabun alim ku azabun qarib ku azabun yawmin azim fa akbar wa ala bani talamun suna zargin junansu bismillah قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين قالوا يا ويلنا سنا كوكان كيتمو كيتمو yanzu kenan ina makomar mu abincin mu na shekara guda ya kone yanzu ina makomar wayyo Allah wayyo Allah inna kunna zalimin kun mu muka cuci kanmu tunda muka hana miskinai Allah ya hana mu عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون asai rabbuna an yubaddilana khairan minha inna ila rabbina raghibun suka da suka yi itirafi suka yi hurci da cewa inna kunna dari mu ne muka yi dagawa muka hana miskinai rabon su inna kunna zalimi mu ne muka zalunci kan muka hana miskinai rabon su to subhanallah Allah mun tuba Allah mun tuba eh fa akbar wa wala bari ta qariya wa inna kunna dari ah daura an asai rabbuna yubaddilana khairan minha muna roƙon Allah wannan gona da ta halaka saboda zaluncinmu da dagawarmu Allah mun tuba mun koma gare ka muna roƙon zaka canja mana wata gona da tafi wannan mai abincin da yafi wannan inna an yi bajara khairan minha inna ila rabbina rajimun kwadayi mu dumu mai da shi wajen ka ya Allah to shi ganan sai Allah ko ya ba su gona fiye da wadda ta halaka din ba da ba da darewa ba
كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون to kun ji dai yadda wanda yayi yayi mugun aiki na duniya ma yadda ake saka masa mugun aikinsa a duniya balle wanda yayi mugun aiki na lahira shi ma za a saka masa mugun aiki irin na lahira to kada wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha duk wanda ya kada mummunan abu to za a aikata masa irinsa to waɗannan kaga an musu wa'azi da sauri sun tuba sun koma ga Allah Allah kuma ya karbe su ya mayar musu da fiye da gonar da suka rasa kazalika al'azab wal azabu al-akhirati akbaru law kanu ya'lamun amma wannan azabar duniya da ta samu waɗannan masu hana miskinai da fakirai abincinsu yadda aka yi musu azaba aka kona gonarsu to da azabar lahira ce ba nan abin zai tsaya ba mai dawama ce ita azabar lahira ba tan lokaci bane kuma a duniya kaga sun roki Allah Allah ya karba ya yafe su amma da azabar lahira suka shiga ciki suka ce Allah mun tuba Allah mun toce ina ainan ba wurin tuba bane ba za su tuba yadda musu a cikin wuta ba wal azabu lahir da akbaru wallahi azabar lahira ta fi azabar duniya law kanu ya'lamuna da mutane sun sani jama'a kula kula kwarai mu ake wa wa'azi mu masu rai إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم يا يا ساكمكن لاهرا يكي ساكمكن لاهرا إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم ما تsoron Allah an tara da musu aljannan ni'ima aljannar dawwama domin suna cewa su masu kuɗin makka ɗin su walid ibn mughira din kun ce in an mutu za a tashi ko in an mutu za a tashi ko to ai in an tashi ma kaga za a tada za a tara dabbobinmu da dukiyanmu da komai mutum da za a tashi ko kuma tun daga duniya ba ku da komai kuma haka za ku tashi ba ku da komai din eh haka suke faɗa annabi da sahabbai wai su in dai gaskiya ne tashin kiyama ai za a tashe su tare da dabbobin su ne da kuɗin su a can alahira ma ai su manya ne a rayata wai ta mai
أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون wato ku tashi ku saba wa Allah din ku zama kafirai a tashe ku a lahira cikin ni'ima kamar yadda ta za a tada musulmi cikin ni'ima a'a ta yaya na al musulmi na kalmujrimin ya za mu hada musulmi mutanen kirki da mutanen banza wanda ba su da ibada ba sa ta Allah ba sa sallah ba sa komai don suna da kuɗi a duniya in sun je lahira sai mu tashe su da kuɗi su ko waɗannan mu tashe su da talauci ai ba za mu yi haka ban ji Allah malakum kaifa tahkumuna me ya same ku ne ba ku da hankali wani irin hukunci ne wannan lahira abu ne na Allah shi ubangiji ya kawo mu duniya ba mu san lokacin da ya dauko mai kama duniya ba ba mu san inda muka fito ba shi ya san inda ya dauko mu cikin babu ya kawo mu duniya ya ce mu sauka cikin cikin bakuntarsa shi ya ɗauki nauyin mu dan shi ya kawo mu mu bakinsa ne amma akwai wata ƙasa za mu koma in mun tashi daga nan ga yadda za mu yi mu shirya wa kanmu makoma can fa shi ba zai ɗauki nauyin mu ba kowa cikin aikinsa zai sauka wato lahira a duniya dai tun da mu bakin Allah ne da musulmi da kamiri da mutumin kirki da mutumin banza a cikin masaukin Allah yake karamcin Allah yake Allah zai bamu iskan da zamu shaka da ruwan da zamu sha da nonon da zamu sha da abincin da zamu ci da da matan da zamu aura kowai na jin da mu bakin Allah ne amma ya gaya mana in fa mun bar garin nan mun je lahira kowa a cikin aljihunsa zai sauka ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره to kar kowa ya zargi kowa abin da ya samu a lahira kar ya zargi kowa sai kansa kowa a cikin aljihun zai sauka a lahira amma na ƙarar musulmi na kar mujrimin to waɗanda suka yi aikin tsoron Allah suka yi ibada suka tara aiki mai yawa suka je lahira da shi domin tara aikin daban zuwa lahira da shi kuma daban man ja'a bil hasrati Allah ke cewa ba man amila man amila hasanatan ba in in ka aikata mai kyau baka rushe ba ka bata ba ka je da shi to za a ninninka maka sakamako in ka bata da kanka kuma a'udhu billahi to wannan ba kyau wai wanda ya aiki mai kyau ya je da shi lahira da wanda ya mugun aiki ya je da shi lahira sa yi daidai Allah yana tambaya ba su fa najal musulun kal mujrimin malakum wani irin hukunci ne wannan kuke yi wato mutumin banza mu daidaita da mutumin kirki wato da leburori wanda suke tonon lambatu da ministoci in an je sai a saukar da su mazauki iri da hmm ai ba zai yi ba malakum kaifa tahkumuna wani irin hukunci ne kuke yi haka
أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما am تخيرون lakum kitabun fi tadrusun inna lakum fi lama takhayyarun wai da kuke cewa la uta yanna malam wa walada addal addal ghaiba bi ta inda ramani ahada da kuke cewa tunda yake muna da dukiya muna da ƴaƴa a duniya ka ce za a tashi ko to Allah ma kai za a tashi mu da ƴaƴan mu da dukiyar mu to wai wa ya gaya muku haka za a yi a lahira din ni ne mai lahira ga yanda nace man amila salihan fali nafsi man asafa alaiha ni ne mai lahira nace wanda aikin kirki zai samu sakamakon kirki wanda aikin banza zai samu mummunan sakamako ni ne mai lahira din inji Allah ga yanda nace am lakum kitabun fi tadrusuna ko ko kuna da wani littafi daban ban da nawa ko karanta cikin littafin wanda ya bautan dodo ya saba wa Allah ya ki annabawa ya ki addini ya je lahira zai samu jin dadi a wani littafi ku karanta wannan kuna da littafin da ya gaya muku wannan am lakum kitabun fi tadrusun inna lakum fi lama takhayyarun wato duk abin da kuka zaba wa kanku a zuciyarku a lahira haka za a yi da ku Mm, ba haka bane أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما am تحكمون lakum aymanun alaina balighatun ila yawmil qiyamah inna lakum lama takun ni dai na kawo ku duniya na ce na dauki nauyin kowa da kowa وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها مستودعها كل في كتاب مبين har iyakar rayuwar mutum na ɗauki nauyinsa ko musulmi ne ko kafiri ne ko wani iri ne don ba kona ni na kawo shi amma na ce a lahira kowa sai ya aikata mai kyau ya samu mai kyau duk wanda ya aikata mummuna ko mummuna zai samu ina kuka samu wannan magana naku da kuke faɗa amna kuma aimanun arena balighatun ko kuna da waɗansu alƙawura ne a kaina balighatun wanda za su kai ila yamil qiyamah har lahira yadda na ɗauki nauyinku a duniya ba in ɗauki nauyinku a lahira ba ku aikata mai kyau in ba ku jin daɗi ba za ba za- ba za a yi haka ba amna kuma aimanun kuna da waɗansu alƙawura ne alaina akan mu inji Allah baligatun ila yawmil qiyama wanda suka wuce har lahira ma ni ne zan yi muku komai kaga dai yanzu Allah ya gina gidaje a lahira ya gina gidaje ya shirya ya sa mata ya sa abubuwan da ido ba zai iya gani bai bai san su ba bai ko zuciya ba ta dasuwa ya gina ya gama amma fa ya ce sai ka saya tun daga nan a duniya inna Allah hashtari min mu'min anfusahum wa amwalahum bi anna lahul janna sai ka sai da ranka ka sai da dukiyarka wa Allah a nan duniya to biyan yana jiran ka a lahira to wanda bai sayar ba bai bai sayar da bai sayar ya saya a lahira ya ajiye ba in ya je ina zai samu kuma lahiran gidaje guda biyu ne wanda ya sayi gida tun daga duniya gidansa yana nan wanda bai saya ba kuma shi kenan sai a kai shi kurkuku can mai gidajen wanda ba su yi gida ba am lakum wa imanun alaina balighatun ila yawmil qiyamah inna lakum lama tahkumun cewa duk abin da kuka hukunta haka zai tafi ba haka ba سلهم أيهم بذلك زعيم sarhumu ayyuhum bizalika za'im tambaye su ya rasulullahi cewa ah, la'uta yanna malam warada ko an je lahira za a ba mu ƴaƴanmu da matanmu da dukiyoyinmu ko a lahira yadda muka fi ku a duniya a lahira ma mun fi ku su nuna maka wane ne shugaban wannan alkawarin shugaban wannan alkawarin wanda aka yi agreement da shi na wannan alkawari wane ne shugaban wannan alkawari ayyun bizalika za'im amalan shurakawo أم لهم شركاء فلياتوا بشركائهم إن كانوا صادقين am lam shuraka falyatu shuraka'i mu in kanu sadiqin ai suna da dodannin da suke bautawa su kawo dodannin su yi shaida su ne suka tsaya mu cewa za a yi haka din su zo su yi shaida su dodannin nasu cewa in sun je lahira za a ba su gidaje za a ba su dukiya za a ba su ko- dodannin su su zo su shaida musu wannan falyatu shuraka'ihim su kawo dodannin in kanu sadiqin in maganar su gaskiya ne يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون ranan da za a ja wando ranan azaba kenan ranan ranan jan wando ranan da za a sha wahala kenan a to ranan lahira a yawa yukshaw azaqin wa yadauli lisujudi ranan lahira din ranan jan wando yadauli lisujudi fala yastadiun a in an je lahira sai a ce kowa ya nemi wanda ya bautawa kowa ya nemi wanda ya bautawa ku tashi kowa ya tafi wanda wanda ya bautawa ya nemi abin da zai bashi in ceto ne in menene ma an na sai su tashi za su tafi neman abubuwan da suka bautawa sai a bar musulmi in an bar musulmi sai ubangiji ya bayyana musu in ya bayyana musu ya ce musu ya ya kowa ya tafi wurin mai wanda yake bautawa ko ba ku tafi ba ta mu wanda muke bautawa Allah muke bautawa to yanzu in kun ga Allah za ku gane shi za mu gane shi mana ai zai sanar da mu shi kansa sai mu gane shi to sai Allah ya bayyana idan Allah ya bayyana kamar yadda manzo Allah ke cewa innakum satarawna rabbakum za ku ga ubangijin ku ranar lahira tun ubangiji ya bayyana sai duk a tashi ai masu sujada kafurai sai su dawo da munafukai su kuma su nemi yin sujada sai abin ya gagara kamar an musu baya irin na, na bakin karfe baya ban karewa ba za su iya ba ba za su iya sujada ba tunda ba su yi a duniya ba yau mai yukshewa zagi yau dauni la sujudi a kira su yanda waɗannan suka yi wa Allah sujada kuma ku yi mana ba za su tadi ba sa iyawa an bankare bayan an mai da shi baya na bakin karfe خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة خاشعة نب- أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون خاشية أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون rannan kam ido ya gwaggware wato sun gwaggware ido wato ido ya rena fata khashin absaru tarhaqum zilla domin ga cin mutunci nan ya zo ya rufe su ya bakanta su yawa tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh tarhaqum zilla wa kad kanu yud'aw ila sujudi fala fa hum salimuna ai da a duniya ana kiran su ku zo ku yi sujada sai su ki su noke su ki sujada din shi yau suke neman su yi sujada ai ba za ta yi batun da wasu a duniya ba ko sun ga ga azaba ga wuta nan ta yi fishi tana neman ta karu ta mayyazu min al-ghaizi tana neman za ta tsatsage don fishi a bata makiya Allah a bata makiya Allah a bata rabanta ta zabaniya suna ja tana ja tarhaqu muzilla wa kad kanu yad'u sujudu musalimuna fadarni فذرني ومن يكذب بهذا الحديث fadarni wa yukazzibu bi hadha al-hadith ya rasulullahi barni da wanda suke karyata wannan alqur'ani ka barni da su saboda haka ne idan Allah yana son ka sai ya hada ka da annabi annabi ya dauke ka ya mika wa Allah in ko ka ci kana son Allah baka son annabi sai Allah ya ce annabi ba ni wuri barni da shi ba ni wuri barni da shi inda Allah ya ce annabi ya bada wuri a barka da Allah to ka kade eh yana ce zarni wa man khalaqtu wahidan wa ja'altu malan mamdudan wa bani shuhudan ma talu fi summa yana kalla innahu kana yata sa'urhiquhu sa'udan zarni wal mukazzibina qul inna amadu wa hilhu gari inna lana ankaran wa jahiman duk inda Allah ya annabi Allah ya ce annabi gafara barne da su ko gafara barne da shi to mutum ya kade ko mutane sun kade ai ainur rahmatir rabbaniyati inda aka raba ka da Allah annabi Muhammadu ainur rahmati to Allah kona ka zai yi da jalalarsa ba ruwansa dama ya sa annabi ne don ya maka kariya shine wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin an sako shi don ya zama rahama kace baka son raman shi mai raman kake nema to to sai ya zama Allah shadidul iqabi ya zama jabbaru ya zama qahharu akanka ba rahmanur rahim ba zanni wa bal mukazzibina kabar da wa'annan masu karyatawa mun yukazzibu bi hadha hadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun kabarni da su zan musu ta istidiraji istidiraji wato in ana son a kama akuya sai a sa tsaba a dan koko ana kadawa ana kadawa ko tana gudu sai ta waiwayo ta waiwayo har ta zo inda za a kama ta in kaga yadda sarkin fawa yake bujimin sa a kawo dusa a kawo menene a kawo harawa yana cikin yana cikin ni'ima yana cikin inuwa sai a kawo masa ruwa bujimin da yake kiwo da shanu ko yana daji yana shan wahala to wannan wanda ake wani ana masa istidiraji ne don ya tara wa umli lahum innaka idi matin don ya tara kitse saboda wuta ta samu abinci wa zarni wa mai kazu bi hadal hadis sanastadrijuhum zan musu kamu irin na istidiraji min haythu la ya'lamu ta inda wasu sani ba suna tafiya cikin suna ce dadi dadi dadi dadi har sai a bude musu ga wahala ta zo a'udhu billahi to Allah ya kiyaye mu hala Allah ya kiyaye mu hala Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamu da malamu malamu Allah saka shi mu da alheri Allah ji ga musulmi maza da mata rayayyu da matattu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye mu kiyaye addinin mu da mutuncin mu Allah ya kiyaye mu kasar mu Najeriya Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya kiyaye dukkan fitinu masu neman karya mu Allah ya karya su masu neman danne mu Allah ya danne su Allah ya kauda sharrin Najeriya ya kawo alheri albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu alherin duniya da na lahira ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin اللهم اهدنا في الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره من الدار العظيم سبحان ربك رب العزه سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.